إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata sha biyar da wata na rabi'in al'akhir bayan hijirar ma'aikin Allah daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da talatin da watan goma miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafi wanda muke gabatarwa a kowane mako a daidai wannan lokaci na adda'u waddawa wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun more a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. wanda yau za mu tashi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a darasi na talatin a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na mako. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da muke karantawa. Muna nan dai akan zance da malam yake yi da jan hankali da kuma tunatarwa da hannunka mai sanda da wanda yake tunani zai iya yi duk abin da ya ga dama bina'i akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya wadatu da masa azaba to malam yana ta karantar da mu ababe don mu lura mu shiga cikin taitsayin kawunan mu kada mu rudu da wannan rayuwar kuma kada mu yarda zuciyar mu ta rudar da mu sannan kuma kada mu yarda shi dan ma ya rude mu domin wa'annan su ne ababe guda uku suke rudar mutum kuma kada aikin ka na alkhairi shi karan kansa ya rude ka ka zamanto kai dai kana cikin fata na rahmar Allah subhanahu wataala da kuma tsoro da azabar Allah subhanahu wataala bayan malam ya kawo hadisai murhi akan hadisin Mu'adh dan Jabal ko Allah ya kara masa yarda inda yake cewa annabin Allah ya yi min wasiya akan wasu ababe sai farin yace la tushrik billahi kada ka wa Allah shirka ko kada ka hada Allah subhanahu ta'ala da wani a wajen bauta wa in qutilta wa hurriqta koda ko za a kona ka za a kashe ka ya duk azabar da za a yi maka a ce a sa wuta a konar da kai sannan kuma ai kusan azaba da wuta ai mutum ukuba da wuta annabin Allah ya hana yace la yu'azibu bin nari illa Allah ba wanda ke azaba da wuta sai Allah subhanahu ta'ala. daga kuskure ne kawa mutum azaba da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ce ko da za a azabtar da kai da wuta ko a kona ka ko a kashe ka in ma zai sa a kashe ka sai dai ka mutu akan kaiwa Allah subhanahu wataala kishiya sannan yace wala tu'aqanna walidayka kada ka kuskura ka zamanto mai bijire wa mahaifanka saboda falalar da suke da shi a rayuwa gare ka kasancewar su kuma sababu wujudika fi hadhihi alhayat sune silar samuwarka a wannan duniyar shi yasa ma Abdullahi dan Abbas yake cewa wadan Mas'ud ne ce na bibi alqur'ani mai girma yace in kaji Allah subhanahu wataala ba abinda Allah ya hada da haƙinsa kamar haƙin uwaye ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana yace wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika koda ko sun umarce ka akan ka ka fitar daga cikin iyalinka ka saki iyalinka ko ka bar dukiyarka yace wala tatrukun wala tatrukanna salatan maktubatan kuma kada ka kuskura da wasa ka bar sallan sallar farilla muta'ammidan da gangan fa inna man taraka salatan maktuba duk wanda ya bar sallar farilla muta'ammidan da gangan faqad bari'at minhu dhimmatullah to ba shak dhimmatullah bari'at minhu dhimmatullah saboda shine alfa'il kenan ko sai zamanto mudafun Allah lafz jalalatu mudafun ilayhi ba shakka ya ya ya ya walwale mubayi'a ya cire alkawarin da ke tsakaninsa da Allah subhanahu wataala a ƙarshe ce wala tashrabanna khamaran kada ka kuskura ka sha giya a rayuwa fa innahu ra'su kulli fahisha domin giya shine kan kowace alfahisha wa iyyaka wal ma'siyah ka shedinka ahirkinka da da da sabon Allah subhanahu wataala iyyaka gun malaman balaga da nahawu تفيد التحذير اكو اسلوب الاغراء والتحذير abinda za a tsoratar da kai akai i in gaja ce iyaka ana maka hannunka mai sanda yace to ka shedin ka da shan gida da sabon Allah fa innal ma'siyata tuhillu sakhata sakhata Allah ita shi sabon Allah yana wanzar da hushin Allah subhanahu wataala sai ma da ce wal ahadith fi hadha al babi at'afun at'af hadisai a wannan babi linkin ba linkin ne idan muka ce za a kawo su to littafi zai koma littafin hadisi haka ne shi kuma ai bayanin malam kar ku manta fa har yanzu tambaya guda ce aka wa malam ya rubuta littafin nan har yanzu cikin ana ana warware shubuhati ne wannan kaga ya kai na cikin a'lam bahar min al-buhur fil ilm shi ibn ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala yace ma zakarna sun linki abinda muka ambata sun linka linkin balinki ne na abinda mu muka rubuta yace fala yanbaghi liman nasaha nafsa da ka bi kamata dawa wanda yayi wankan sa nasiha an ya ta'amma anha ya makance game da wa'annan hadisan bai kamata ba wanda yake wa kansa nasiha ya zamanto ya makance game da wa'annan ayoyi baya hadisan baya ganin su ويرسل نفسه في المعاصي كما يأيك رايوسا أتكين سابن الله سبحانه وتعالى domin kamar yadda manzar ke cewa kullun nasi yaghdu ko kowanne mutane yana sammako kowanne mutum yana yana sammako fa mubiquha aw mu'tiquha akwai wanda yake yake sayar da rayuwarsa yake halakar da ita kuma akwai wanda yake intar da ita akan sabu akan bin Allah subhanahu wataala to shine malaka ce bai kamata ba ya ya halakar da rayuwarsa akan sabon Allah subhanahu wataala wa ya ta'allaqu bi hablir raja kuma ya dawo ya riko da igiya ta ta ta abin sa tsammani kamar misalin mutun ne wanda malam ya kasa a baya mutun ne yake da iyali akai masa mata kuma so yake ya samu dan da ko diya amma ba wani abu na alakar aure da ke shiga tsakanin shi da ita kuma ci karatu kuma kullum fatan sa Allah ya bashi diya har addu'a ma yake to kaga wannan ya kamata a kai shi likitar mahaukata haka ne to in kuma bayanci wannan bayanin to shi ma wannan bayanin haka ma taya mutun zai zo ya ta sabon Allah Allah ya ce kada ayi kaza sai mutun ya zo ya afka cikin abin da Allah ya ce kada ayi amma kuma duk da hakan Allah ya ce in kai ga abin da zai maka sai mutun yayi sai ce amma kuma ai rahamar Allah rahamar Allah rahamar Allah to malai yake cewa sai raya ta da ya giya ta ta tsammani wa husnul dhanni da kuma kyakkyawan zato ya ce ai ni shi Allah zu rahmatin wasi'a Allah ma'abucin falala ce bi girma haka ne Allah ba shakka Allah ma'abucin falala ce amma da waɗanda suka bi Allah subhanahu wataala jama'a ba haka bane ubangi subhanahu wataala yana falalarsa da waɗanda suka suka bi sa ne a gobe alkiyama ba shakka duk wanda ya saba masa wannan wutar Allah farantsuwa yace la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in la'amla anna gun maluman balaga wannan jumla tufidu salas taukidat akwai tawkidi guda uku a cikin ta da farin lamun la amla anna lamun tufidu alqasam alqasam kuma yufidu tawkid lamun alqasam ce ina rantsuwa da Allah inji Allah ina rantsuwa sai kuma kawo nunu tawkid la amla anna nunu tawkid tufidu alqasam kuma sai kawo fi'ili amla fi'ili madi shi ba yufidu tawkid rantsuwa fa Allah ya ce na rantse sai na cike jahannama minal jinnati sai kashi kuma asiga ta nakira minal jinnati ta ma'arifa afwan duk wanda ya sabo duk wanda ya sabo yana ciki wannasi ajma'in da kuma mutane ajma'ina sai kuma Allah ya kawo abun baki daya ajma'ina sai aka tattaro baki daya kaga wannan ya isa zaman to tauhidi kenan ko duk da haka dan kuma sai ya wawance da wannan ayar yake tunanin abinda yayi na saban Allah ba wani abu bane to rena zunubi babban musiba ce shi mai imani kullun inji annabin Allah yana ganin zunubin sa kamar katan dutse ne zai fado a kansa amma mai wanda yake ba imani a zuciyarsa gani yake zunubin da yake kamar kuda ne kamar kujere ya hausa ya bugi haka yake gani to ai kuda in suka taru musiba ce ko kuda in suka taru musiba ce Allah ya datar da mu shi ne malai yake cewa qala abul wafa bin aqil ɗaya daga cikin malaman ko shafi'iyya abu abu abul wafa bin aqil yake cewa ihdarhu da ka kiyaye Allah subhanahu wataala ihdarhu dan addamir yaudu ila Allah subhanahu wataala ka kiyaye Allah wala taghtarra kada ka kuskura ka rudu ka kiyaye Allah ka kiyaye dan Allah ya kamata a kiyaye sa yanzu mutum fa zai tsoraci komisariya wai bai son ya je a fesa komisariya saboda sunansa kar ya baci ko justice amma kuma zai iya yin abun da gaban Allah sunansa zai baci kaga wannan akwai hauka tare da mutum saboda ai kunya ta lahira ita ce kunya wallahi kunya ta lahira ita ce kunya amma ta duniya ba ce mai sauki kana kaura ka bar garin ka bar garin shikenan an wanye an manta da an wuce wuri amma kiyama ba a mantawa yace fa innahu qata al yad قطع اليد في ثلاثة دراهم سي زمانتو دراهم اسم ممنوع من الصرف ne shi Allah ya sanya a yanke hannu saboda dinari guda uku wanda zai sa in har Allah zai sa dan mutun ya saci dinari guda uku a yanke masa hannu to ya kake tsammanin abinda mutum zai yi mutum ya ci miliyan goma ya ci miliyar ɗaya har mutum ya sace miliyar dubu miliyar ɗari biyu miliyar ɗari biyu na ‘yan ƙasa in har Allah zai sa a yanke hannun mutum don dirhami uku to shi wanda ya sace miliyar ɗari biyu ya kake tsammani na'am dirhami uku ne fa mutum ya sata Allah ya ce ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai ya sai wani wani daga cikin musulmi ya sai sata yayi sata abin da ya sata da wace dirhami uku ba annabin Allah ya ce a kace masa hannu ai kuma umarni ne a Qur'ani was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma haka Allah ya ce ko barawo namiji da barawo barawniya mace in aka kama sun yi sata ga shedu guda hudu kuma abinda suka sata ya kai ya kai abinda za a yanke hannu a kai da malamai shi maganganu wanne ne ya kamata a yanke hannu a fuskar ce rubu dinar rubu dinar ɗaya cikin hudu dinar zai iya sa a yanke mutum hannu tana ce faftau aidiyahuma ku matsayin ku na jagorori in aka samu wannan ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aikata kuma ukuba ce daga Allah subhanahu wataala mun fahimta ko masha Allah sai ce wajaladal hadd fi mithli ra'asul ibrati min al-khamri kuma shi Allah ya shar'anta a shari'a cewa idan mutun ya sha daidai da kafar allura na giya abinda ke sa maye to za a yi masa bulala don a shari'ar musulunci idan mutun ya maye bulala yake masa idan mutun ya sha giya to ana masa haddin bulala 80 suka ce kuma bulala 20 za a dan ladautar da shi yanzu ina ana bulalan aida har ba su zauna suna article kaza sai an bulale su Allah ya samu wani lafiya to in har Allah zai sa dan mutun ya sha dan mutun ya sha kwatankwacin kan allura na na giya za a masa bulala take tsammanin da wanda shi gaba dai kwalbar giya zai sha kuma ya je yayi zina kuma ya ci haramun yayi yayi yayi kuma duk da haka wai gani yake in ya mutu zai shiga aljanna saboda rahmatullahi wasi'a kaga wannan ai akwai akwai yaudarar kai a ciki jama'a mun fahimta ya tabbata a hadisin manzon Allah sun cewa ita giya duk abinda da yawan sa yake sawar maye to kadan sa ma yana sa maye duk abinda da yawa in ka sha zai sa maye to in ka sha kadan kin maharamun ne shi yasa ai Allah so ta ke tsire wa masu shan giya duk mashayin giya idan ne idan kaje an ce Allah ya tsine wa mutum ma'ana ab'aduhu ab'adahu an rahmatihi Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ba shi ba rahamar Allah da duk masayin ya zaga yana da wani duhu daga shi duk bayan sai ga shiga hidan abin sai a hankali baya da baya da mutunci a cikin al'umma baya da shi sai ce wa dakhalat imra'atun imra'atun nara fi fi hirra kuma wata mace ta shiga wuta dalilin mage dalilin mage musa mage ta sanya ta shiga wuta saboda ta annabi ke cewa wata mace ta shiga cikin wutar jahannama dalilin Musa da ta daure ta azabtar da Musa ta hana ta abinci kuma bata sake ta bata je ta nemi abincin har Musa ta mutu ta dalilin wannan abun ya sanya Allah ya kaita wutar jahannama in har mutun zai kashe Musa ya shiga jahannama ya kake tsammani da wanda kashe mutane ya kashe mutum zub da jinin musulmi a wajen Allah ba karamin laifi bane ya tabbata a hadisin annabi cewa duniya da abin da ke cikin ta gaba daya ya rogaje ya tarwatse shine mafi sauki a wajen Allah bisa da azub da jinin musulmi guda daya ba fa mai imani ba musulmi ba ma bai kai daraja ta mai a musulmi saboda ai musan musulmi bai kai mai imani ba shi kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslimin mu'min dukkanin mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi ke da imani ba to in har duniya da abin da ke cikinta ya wargaje ya tarwatse ya lalace shi ne mafi sauƙi da soyawa a wajen Allah bisa da azub da jinin musulmi guda ɗaya shi yasa Allah ya sanya a shari'a duk wanda ya kashe musulmi guda faka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya zubda jinin musulmi ba ba karamin kuma idan aka ce zubda jini ba ya shafi hatta ta mutunci shi wallahi hatta mutuncin sa ba karamin abu bane lokacin da manzon Allah ya je hajjatul wada hajjin sa na ban kwana daga cikin abin da annabin Allah ya yi wa al'umma wasiya akai shi yake cewa eh sadidai jinin da dukiyarku da mutuncinku haramun ne a kanku don manzan Allah ya tabi sahabu yau wace rana ce suka fara wa manzan Allah ranar ya ce wane wata ne ake suka gaya masa wane gari ne a makka ne suka gaya wa manzan Allah ta ce kowa ya sani Allah ya haranta wa musulmi hutsawa akan jininsa da kuma mutuncinsa da kuma dukiyarsa kamar da Allah ya haranta ayyaki a cikin wannan wata na na na zulhijja kuma Allah ya haranta ai yaki a cikin wannan gari na na Makka haramun ne yin yaki cikin garin Makka balazana saban Allah dan Allah ce wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min azabin alim wallahi alazim ko zunubi ka ko niyyar saban Allah kai a maka sai aruta maka zunubi saboda alfarman dakin Ka'aba ka kudurta a zuciyarka amma ma al-asfi shadid sai ka tar daga cikin wawayen mutanen mu jahilai saboda jahilci ke ya tafi da mutane da yawa malawai mutun ya je a aikin haji a aikin haji har ya kuma yana yin zina a aikin haji Allah ya sauke Allah ya sauke don haka zub da jinin musulmi haramun ne daga cikin malami suka suka suka sharhin wannan hadisi suka ce dakin Ka'aba ya rushe a roshi ɗakin Ka'aba ya fi soyuwa ga Allah bisa da zo da jini musulmi guda ɗaya. Sau da yadda ran mutum yake da ƙima yake da mutunci. kuma wallahi duk shugaban da aka ba shi Allah ya baiwa shugabanci har in za a kashe masa al'umma ba zai damu ba ko ina rantsa baka da Allah babu imani a zuciyarsa duk mutum mai imani aka ce an zubda ji an kashe mutum to abin da yana shiga cikin tashin hankali ya saboda ya san girman laifin a wajen Allah subhanahu wataala to ita ba ba mutum ba ta kashe mussa ce ta kashe mage ta daure ta sai sa cikin kwason ta lala ta hana mata ci ta hana mata sha ta daure ta cikin rana har ta mutu saboda wannan Allah ya kai ta jahannama jama'a mun fahimta malike cewa واشتعلت الشملة واشتعلت الشملة نارا in kuma har riga za ta za ta kama ta ci ta ci da wuta ilaga ci ash-shamlat ana nihin riga irin wanda ake zuwa wajen wajen yaki kontur eh riga da ake sawa saboda ba da kariya da aka maka farmaki to wannan rigar ce aka je wajen yaki cikin musulmi wani musulmi da aka zo yakin Khaybar ne ghazwat Khaybar da aka je yakin ba samu komai ba sai wasu abun shanu da da da tumaki to shi cikin ganimar sai ya koye wata riga cikin takafirce an samu ganima ko to ai aka zo ganima za a zo a raba ne za a raba ne idan ka san kan wannan abu ma sai da aka yi rikici saboda dan annabi adam game da dukiya akwai matsala aka zo suna tambayar yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi walir rasul ko fattaqullaha wa aslihu zata bainakum rikice ka ka so ka tsakanin sahabbai a ƙarshe dai wannan wannan mutumin ya boye riga to kuma cikin halin da yake ce sai aka kashe sai ya mutu ya kaga yamin ya mutu shahada ya mutu shahada ko to ma'azalika kuma sai shiga wuta saboda wannan rigar da ya boye riga ce ba riga abinda ka tuka ya tuka karfinta riga amma da ke ba mallakin sa bace ta al'umma ce sai ya boye ta kuma shine ba wanda ya ganta ya doko sai ya boye bai kawo ba dalilin wannan riga take cin wuta take cin wuta ta kona shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ana cewa wane ya yi mutuwar shahada wane ya mutuwar shahada ba za ce banda wani dan wuta ne banda wani suka ce manzon Allah an kashe sa yace eh amma kuma ya hasace wata riga tun kafin a raba ganima daga wannan abin tayi suka kai shi jahannama Allah ya sauke to yanzu mu nawa ake wawarewa namu kuma nawa aka baka sako ka ba wani ka canye kai yanzu fa sako ka ba wani ma sai zama toji dali amshi ka ba wani wallahi la amshika ba wani abin da babba ya ga ba dai na shige amshika ba sai zama to jidali sai mutun yayi sama da fadi da kudin kudin al'umma to muddin bai yafi maka ba ko in aka je kiyama wannan abun wallahi zaka yi zaka zo da shi Allah ya sauke haka Allah ya faɗa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya al-ghullu zai zo da abin da yayi ya ci a ranar tashin kiyama wannan kuma ya shafi dukkanin wani ma'aikacin gwamnati da za a biya za a doka aiki a dinga ba su albashi amma kuma a zo neman wani abu gunka sai an baka wani abu kai wannan aikin to kana ciki wallahi eh ka shiga cikin wannan mun bayyana Allah ya sa mu wani lafiya to malai cewa in dai har haka za ta faru in dai har haka za ta faru eh واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شديدا kuma alhali an kashe shi ya mutu shahada in har mutun zai mutu a wajen yaki wanda na ga cikin mutane guda hudu da Allah zai ba damar su ceto daga cikin masu ceto gaban Allah a ranar tashin alkiyama akwai shahada shahidai kuma kaji matsayin shahidi ba saboda girma da matsayin shahidi shi in ya mutu ba a yi masa wanka ba a yi masa wanka haka za a binne sa da jininsa saboda zai tashi ya zo gaban Allah subhanahu wataala cikin wannan haibar cikin wannan yanayin da yayi aikin Allah subhanahu wataala to amma duk da haka saboda ya dauki wata rigar da ba a basa ba sai da zanto dalilin kai shi jahannama mun za a baka kwangila a ce kai kaza kuma ka san ba haka bane kuma kai ka ci kudin al'umma Allah ya samu wani lafiya bala fa akwai rikici gaban Allah wallahi abin akwai rikici akwai rikici wa qala al-imam ahmad imam ahmad yake cewa cikin musnad nasa haddathna abu muawiya haddathna al-a'mash an sulaiman bin musayda masira an tariq bin shihab yarfa'u qala daga tariq dan shihab yake cewa dakhala rajulul jannata yarfa'u ya dangata hadisi daga manzal da manzala yake cewa dakhala rajulul jannata wani mutum ya shiga aljanna fi zubabin ta dalilin kuda kawai dalilin kuje ya sanya shi shiga aljanna wannan kuda kawai da muke gadin ba wata tsiya ba musulman ba wata kana ba wani abu ba kuje kuje ya kai shi aljanna wada kalan wada kalan nar rajulun wani mutum kuma ya shiga wuta fi zubabi saboda dalilin wuta dalilin kuda wani ya shiga aljanna dalilin kuda wani ya shiga jahannama dalilin dalilin wuta qalu to karatun da girma kasan manzon Allah fasihi ne afsahun nas yafi kowa iya magana shi yasa zaka ji in ya magana za su yi tambaya suka ce kaifa zalika ya rasulullah ya hakan ta faru ya ma'aikin Allah me yayi faru fa qala sai annabin Allah ce rajulun mar marra rajulani ala qawmi wasu mutane guda biyu suka biya wa al'usu al'umma lahum sanamu suna da wani gunki la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu ba wani mutum da yake keta wannan gunki ya wuce in ka zo zaka tsallaka sai ka bada ka nemi kusanci da wannan gunkin sai ka yi ma wani gunkin wani abu na azo a gani at-taqarrub shine ka nemi kusanci da shi ko fa'ita fa qalu li ahdihima sai suka ce wadai daga cikin su qarrib ka nemi kusanci da wannan gunkin kai wani abu na ibada gare sa bana tuna ai ana ana ana ana neman kusanci ne kawai zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar yin aikin alkhairi ai shi yasa Allah ya zargi kafirai da mutanen Makka game da bautar su da kuma suka ce inna ma na'buduhum liyuqarribuna ila Allah zulfa dalilin sa muke bauta musu saboda su dan kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga shirka ne sai ce masa qarrib nemi kusanci da wannan wata ibada mai girma fa kala sai ya ce laysa laysa indi shay'un ibana da wani abu qal suka ce lahu qarrib walau zubaban ka bada amma ka ba wannan gumkin ka nemi kusanci da wannan gumkin koda ta hanyar bada kuje ne ka nemi kusanci da wannan da wannan gumkin koda ta hanyar bada kuje mafhum faƙarraba zubaban sai ya ce ya bada ya nemi kusanci da wannan gumki ta hanyar bada kuje fa hallau sabilahu sai suka bar sa ya shuɗe ya wuce kaga yayi wani abu da na bauta wa mi wa wannan gumki yayi mi kenan yayi shirka wa Allah subhanahu wataala fa dakhala nara wannan ya sanya shiga wuta jama'a mu faida wannan ya sanya Allah ya kaisa Allah ya kaisa wuta wa khalul akhir suka ce mu daga cikin dai gudan qarbib nemi kusanci da wannan gumkin i wani abu na ibada na azo a gani fa qala yace ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla yace har abada ni bazan yi wani abu ba na kusanci na ibada da wani wani abu wanda ba Allah ba mai girma da dokka ba wani abu da zan yi nemi kusanci da shi da hanyar ibada mai wata ibada da ta sa in samu kusanci da abu wanda ba Allah subhanahu wataala bane daga ni bazan yi ba bana da alaka da gumakanku fadarabu anqahu wannan ya saya suka buga suka sara uyansa suka kashe sa fadakhala aljannata wannan ya sanya shiga aljanna dalilin shiga shi aljanna kenan kaga wannan hadisi yan uwa yana karantar da mu wala Allah wani abu guda zaka yi wanda shi ne sanadiyar shiga aljanna kai baka sani ba shi yasa kakka kuskura kare na aikin alkhairi kuma kakka kuskura ka daure wa sabon Allah gindi kana yi ka nemi Allah gafara subhanahu wataala shi wannan fa kuje ne aka ce ya bada kuje wa gunki yace ya bada kujen da gunki to miye take wanda bai kace to miye yace a ba zai iya yin wannan saboda wannan yin wannan abin shirka ne in yayi ya shirka wa Allah ya hada Allah da wani a wajen bota shi kuma ba zai iya ba aka kashe sai shiga aljanna wancan kuma aka ce a'a ba kuje yace ya bayan aka masa ya wuce kuma ci gaba da rayuwa shiga wuta ni amfanin rayuwar in har mutum zai shiga wuta ba ta da amfani ke sa jama'a wallahi al'adin kada mu kuskura mu rena aikin alkhairi duk abin da kake gani da alkhairi ka kai wasa ka iya duk abin da zaka iya yi ko wallahi eh wala Allah wani abu guda ne zaka yi zaman to shi sanadiya shiga ka aljanna ke baka san da wannan abun ba na sha faɗa ina yau buga misali da shi wani bawon Allah da ya shekaru mai dimbin yawa yana karanta da mutane addini malami ne shahararre wata rana ya zo sallah subahin wani dattijo yin makara bai iya fatiha ba da ya zo sai ya sallah sai malami ya ci fa wannan dattijo ya yi furfura ma bai iya fatiha ba da ya ida sai ya ja sa gehe ya masa nasiha sai ce wallahi ban iya babancin wannan sai ya koya masa wuni suke suna karatun fatiha wuni guda ana koyar da dattijo fatiha har yallaɓince ta yi iyata da ya mutu ɗaya daga cikin ɗalibansa sai mafalkinsa saboda Allah na nuna wasu bayunsa wani abin da ke faruwa wallahi ba kuma ba kuma ke samu wannan akwai wannan malam jabi duk abin da zai faru a rayuwarsa sai Allah ya nuna masa abu kaza zai same ka abu kaza wallahi Allah na nuna musu bayan Allah ko Allah na nuna musu wannan ya sanya ɗaya daga cikin ɗalibansa sai mafalkinsa sai ce aka maka Allahu yace da kyar maka shiga shi da aljanna da Allah ya samu shi sai tambaye shi wai malam me yasa ka su karatun Bukhari da Muslim ne da su sunan Abi Dawud da kowanne ne ce duk ba wannan ma Allah bai kalla ba wala Allah duk abin da akai ba dan Allah bane akai ba yace malam me dalilin shi ka aljanna yace wallahi abu guda ne yasa Allah ya kai ni aljanna ni ya shi yace wannan karatun da ne wannan dattijo na wuni guda duk karatun shekarun ne gaba dai Allah bai kalle sa ba wannan shi ne sirrin shiga ta aljanna Allah ka ga wata tsohuwa da wata mace da yaro tana neman gudunmuwa ka taimaka wata shi da shirka aljanna sirra shirka aljanna wani Allah kuma wanda zaka ji karanta Qur'ani ba daidai ba ka karanta ka gyara masa da ikhlasi sai zamu to shiga ka aljanna duk wanda ka tunda kai gaba dai sai zamu to babu ikhlasi a cikin sa wannan ne kawai da ikhlasi shi kuma da man abu mai abu kadan abu guda wanda kai da ikhlasi ya fi mutum a tara masa tawo gaba da aikin da babu ikhlasi a ciki duk tawo ta zama to wurin aje kaya auna kaya kai abu guda daidai alƙalamin nan da zai zama to kai shi da ikhlasi garance da Allah ya fi matsayi da daraja a wajen Allah da soyuwa bisa daga cika tawo da aikin da babu ikhlasi jama'a mun fahimta Allah ya samu na ikhlasi a zuciyarmu Allah ka samu dinga yi dan kai Allah ka kare mu da yin riya malce wa hadhihi alkalimatul wahida wa hadhihi wannan alkalimatul wahida kalma ce guda ɗaya tak tilo yatakallamu biha al'abd da bawa zai fada yahwi biha fin nari Allah ya hulkinta shi a cikin wuta ab'ad ma bainal mashriqayn wal maghribayn wal maghrib ab'ad ma bainal mashriq wal maghrib kuma ya zama to tsakanin shi cikin wutar ma yayi nisa tsakanin gabas da yamma ya zama to nisan nisansa cikin wutar kamar tsakanin mafitar rana da ma da da mafadarta bai ka san jahannama akwai tsawo gare ta jahannama akwai fadi ita wani kore ne ta jahannamin kanta kasa take zurfi gare ta mun karanta hadisi shugaban halitta ko da yana zaune a wata rashin sahabbai a garin Madina suka ji wani kutum kowa sai da zabura sahabbai suka tsorata suka firgita har shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kowa ya dawo cikin hankalin kansa sai annabin Allah ya tambaye kun san me ya faru suka ce la ya la ya rasulullah annabin Allah ba mu sani ba sai ce wani dutse ne Allah ya jefa cikin jahannama wani malmalan dutse ne tilgegen dutse katotan dutse Allah ya jefa cikin jahannama tsawon shekara 70 yana tafiya yau yazo ya dangane karshen jahannama shekara saba'in yana gudu shekara saba'in ɗaya kuma kasan da ko dutse na ta sako shi daga sama wallahi ya yi station gudu dutse a sako shi daga sama ya yi station gudu haka ne a sako dutse daga sama ya fi station gudu to tsawon shekara saba'in yana tafiya shekara 70 duk shekara kwana 365 ka buga kwana 365 so 70 kaga nawa zai baka kwanaki ne masu yawa awa nawa ke da kwai yanzu station a awa guda za ta kilo nawa shi kaga jihar da mu tsawo ke gare ta na'am to shi wannan fa saboda kalma guda sai Allah ya hulkar da mutum cikin jahannama har yayi nisan tsakanin mafadar rana da da mafadarta kaga ashe wannan gabar malam na son mu gane cewa kiyaye abinda zaka faɗa da muhimmanci ka san me zaka faɗa shi yasa su suke cewa shi halshe magana kamar kamar kibiya ce ita magana kamar kibiya ce a lokacin take cikin bakinka kai kake da iko akanta amma tana fita kuma take da iko akanka kibiya idan tana tana hannunka baka saka ba sai yadda kai amma kuma idan ka sake ta to kuma sai yadda yake nan ko shi yasa wani mawaki yake cewa ka tafi kiyaye halshin ka kar ya cije ka domin shi maciji ne ka kiyaye halshin ka kada ya cije ka saboda maciji ne kuma annabi ya tabbatar mana diyawa daga cikin masu shiga jahannama dalilin abun da halshen su ya girbani kuma babban musiba da muke fama da ita ko malam jabir ni abun yana bani tsoro wallahi ni yanzu zama dalibin ilimi ma kasar da musiba ce kazan dalibin ilimi ma musiba ce kusan yabi daliban ilimi su fi kowa tsegumi da gigara ba sai ko kuma ita ba daliban ilimi sun fi kowa tsegumi da gigara wallah Allah ba ku hango ba ku lura ba Allah ba haka bane shi yasa idan kai wanda sai sai yau su malam wani suna yi su aron wani suna yi wannan musiba ce Allah ya datar da mu malam yake cewa wa rubbama ittakala ba'd al-mutarrin wala Allah watakila wasu da cikin rudu sun yi surudu alama ma yara min na'amillahi alaihi fi dunya da ni'imar da Allah ya masa a duniya wani yana ruduwa ne da irin ni'imar da Allah yake masa a duniya kasan wani yana ƙara sabon Allah ne ko yana shiga cikin sabon Allah ne a lokacin da Allah ya masa wata ni'ima a rayuwa so da yawa cikin bayin Allah idan Allah ya yi musu ni'ima sun fi shiga cikin sabon Allah wasu daga ciki akwai wanda lokacin da yake bai ba kowa ba ba ruwa ne da zina ba ruwa ne da satan ba wani amma daga lokacin da Allah ya masa wani matsayi sai zama to ba abin da yake shago kuma sai sabon Allah yanzu akwai lokaci akwai wanda lokacin da yake saful contractual kinsa ɗan saful contractual baya damuwa da in yayi sabon Allah amma ana cewa ayi ne mai kinsa wani deje haka to so a farki ne za a dinga yin sabon Allah kaga ni'ima ce Allah ya masa yake ya rubu da wannan ni'imar yana saba ma Allah subhanahu wataala to malaci wasu daga cikin bayon Allah suna ruduwa da ni'imar Allah a kansu wa annahu la yatatarru bihi alhali kuma bashi baya ruduwa da shi wa yadhunnu anna zalika min mahabbati Allah lahu sai yana tsammanin cewa tunda Allah ya masa ni'ima Allah ya basa ai Allah na son shi wani daga cikin bayon Allah in yaga Allah ya basa ko karatu malinta ko kuma kuɗi ko mulki ko kyawu ko wani abu makamancin wannan sai dinga tunanin cewa Allah subhanahu wataala yana kaunarsa ne shi yasa ya ba sa wannan ko kun baita sai ta ganin ai Allah yana son sa Allah yana son sa wa annahu yu'tiyahu fil akhirati afdalu min zalika kuma tunda Allah ya bashi a duniya eh tunda Allah ya bashi a duniya eh to kuma a lahirin ma Allah zai bashi kaje ne karatu na mutanen banza tun da Allah ya bashi a duniya tunda suke manyan mutane a nan to ko wajen Allah ma su ne manya ta yi ko hakan eh na wani na wani ne yake ce ma suna wasa da wani da suka yi baba kere ce ba lahiwa ne eh ah yace kuma wani yanzu kula da ci yace ko ci anan yace mun ci a tan yace duka ba duka ba to kage wasu daga cikin bayan Allah suna ruduwa tunda Allah ya su umda tare a nan duniya su ne manyan mutane kibaru shakhsiyat to ko a lahiran ma haka ne yadda suke manya manya ana cin su a duniya ma haka ne ba haka abun yake ba ba haka abun yake ba wala Allah ma wasu daga cikin waɗanda suke suke yan gaban goshin Allah ba wasu bane a nan duniya haka manzon Allah ya faɗa yace na leka cikin jahannama sai naga mafiya yawa yan jahannama miskine ne talakawa sun fi kowa yawa cikin jahannama sai a cikin aljanna afwan na leka cikin aljanna aka ce za ka kai shiga jahannama ya ga tsara musiba Allah ya kare mu eh cikin aljanna talaka su fi kowa yawa saboda sun sun wahala a duniya ko kuma sai Allah ya sa a more a kiyama amma dai akwai kuma talakan da shi Allah ma bai kallon sa ga wanda shi gashi talaka kuma ga uban girman kai shi ba kowa ba sai dan karen girman kai wallahi akwai su da yawa fa wallahi akwai su da yawa gashi talaka tilik kudin mai gama sai an bashi amma bai hoto inda ke da kwai laka kuma ba kowace sallah ke masa dokar buke doka masa hoto ba ai ya samu musiba wannan musiba ce wanda da yana cikin duk babin girman kai Allah ya kare mu malai ke cewa wa hadha min al-ghururi wannan daga cikin rudarwa qala al-imam ahmad al-imam ahmad yana cewa حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرمة بن عمران التج... التجيبي عن أقوة بن مسلم عن أقوة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقما أيكن الله يناتيوا إذا رأيت الله إن حركك الله سبحانه وتعالى يؤتي العبد من الدنيا yana bai wa bawa daga abu na duniya sha'anin dokaka ta duniya ala ma'asihi tare cewa shi wannan bawar yana saba ma Allah subhanahu wataala ma yuhibbu abinda shi kuma bawan yake so ai Allah na bashi abinda yake so yadda jumla take idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya ma yuhibbu ala ma'asihi saka samu taqdim wa ta'khir kun fahimta idan kaga Allah na baiwa bawa duniya abinda bawan yake suna rayuwa duk abinda ya saka ya ya an samu albarka ya samu riba ba ya faduwa duk abinda ya taba sai ya ci riba akai kuma gashi nan zira ana yi kuma kowa ya san mazinaci na ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi ba ruwan shi da wani aikin alkhairi ba wani abu da yake na alkhairi amma kuma duk abinda ya kama sai ya ci riba akai kuma za ta fa inna ma huwa istidrajun wannan istiraji Allah yake masa shigo shigo Allah yake masa ba zurfi Allah yana masa shigo-shigo ne ba ba zurhi summa tala qawluhu eh summa tala sai da mun tomi ko karanta baji ba summa tala qawluhu eh sai da mun to tala fi'li madi mabniyun alal fatahati almuqaddiratu ala akhirih wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa qawla مفعول به منصوب وهو مضاف الهاء مضاف اليه kuma karanta ko akwai aiki hakin su sai karanta fadar Allah da yake cewa falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisuna Allah ce falamma nasu lokacin da suka manta ma zukkiru bihi abinda aka tunatar da su ake musu wa'azi akai na cewa Allah ya ce ayi kaza ya ce a bar kaza fatahna alaihim so suka manta sun sani suka manta suka kiya sai Allah ya bude musu abuwaba kulli shay'in kofar dukkanin wani abu na rayuwa duk wani abu da ake samu an amfani sai ga su ga su sune manya manyan abada sai ga mutum wanda a shi malam kowa ya san mazinaci ne kowa ya san yana biyar matan aure kuma sune manyan sune jago sune shugabanni ko fa ita kuma sun an kowa ya san abu suke ba na gaskiya bane kuma su kansu san abin da suke ba na gaskiyan bane sun manta sai Allah ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu kofar kowane abu duk abin suka dora ma hannu in kan kasuwa ne duk abin suka taba sai albarka in ma'aikata ne duk abin suke nema na muqami sai su samu ko kuma fata hatta idza farihu bima utu sai lokacin da suke suna cikin jin daɗi ana farin ciki da abin da Allah ya ba su ana tsaka da jin daɗi ana ta moriyar al'amarin a haɗinahun bakta kai tsaye sai Allah ya kama su da azaba kawai kai tsaye sai Allah ya tarwatsa su shi ne a haɗinahun bakta sai Allah ya tarwatsa tafiyar kai tsaye a tattadan to ya akai ai mun dauki mataki an duk an doka kamun Allah subhanahu wataala ne Allah ce fa idahum mublisuna kuma sai ga su sai ga su suna ai masu yanke kauna daga daga dukkanin wani alkhairi jama'a dan Allah duk wanda ya koma gida ko wannan ayar ku tunanin ta ku doki kasan nan da ku doki kasan nan daga wayenka zawwa yanzu daga lokacin da kai wayo har zawwa yanzu ka auna wannan ayar da da wannan kasar ka gani wallahi za ku dibi za ku doki fawaid a cikin ta kware da gaske akwai abun karatu a ciki falamma nusuma zukiru fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisuna ni dai na hango abun da na hango a ciki ni dai na hango kuma dai ba za a ji ba za a ji mutuwar uwar kishiya a baki na ba jama'a mun fahimta Allah ya datar da mu malaci wa qala ba'du salafi shi da cikin magabata suka ce izhara aita Allah izhara aita Allah yutabi'a ni'amahu alayka idan kaga Allah na bibiyar ni'imarsa akanka yana bi in maka wannan ni'imar Allah ya maka wannan Allah ya maka wannan wa anta muqimun ala ma'asi kuma kai kana cikin sabon Allah kuma kaga Allah na ta bude maka hanyoyi hanyoyin arziki na ta buduwa kuma kai kana ta sabon Allah baka bari ba suka ce fahzaruhu kun wuri ka kiyaye Allah subhanahu wataala ka tsare Allah ka kiyaye Allah fa inna ma huwa istidrajun yastadruka bihi wannan ta lalace shigo shigo Allah yake maka wanda ba zargi shigo shigo ce shigo shigo ce Allah yake mutu sai mutun ya shiga sai Allah ya rufe da shi ko kun fahimci karatun Allah na mutum shigo shigo ne yadda ka san an ake kama damu to haka Allah yake musu sai ka Allah ya bari ka bori ka mutun ya saki dukkanin wani al'amarin sa kawai ya ga an riga an kare ko komai nasu ne sai Allah subhanahu wataala sai kawai ya ce ashi al'amarin ba haka sai ya juye da al'amarin sai kuma a koma ana cewa to kaga al'amarin ya faru ya abun yake ya kuma ya abun yake wa qad qala ta'ala hakikan kuma Allah ya ce ولولا أن يكون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ألا ولولا أن أن يكون الناس أمة واحدة da a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'umma ta zamanto al'umma guda ɗaya, duk duniya ya zamanto tsari guda ɗaya ake tafiya, na matsi guda, siyasa guda ake yi, a ƙungiyar addini guda, da komi da zamanto guda ne, Allah ya haɗa mutane su tafi, ka san fa shi tunanin cewa za a haɗu a zamanto ɗaya aiki, wannan kana ba ta kanka lokaci ne. Eh, wai tunanin cewa dole wai sai an haɗu ranar da Allah tana bata kanka lokaci ne yi kokari wanda kuke tare da su fitnanin ya za ku ce da al'umma gaba amma cewa sai kun jayo wancan da wancan da wannan azaka ita sai guda wallahi ƙarya ne bayewa wala yazaluna mukhtalifin inja Allah subhanahu wataala har sai an tashi kiyama ana rikici ba sai an tashi kiyama sannan kuma a hada kan al'umma baya tunda kaga manzon Allah ya tafi ya bar su haka ko to na rance da Allah kai ma sai ka je ka bar su haka wani lokaci mutane suna manta wasu ababe sai mutun ya doka shi kamar annabi ne akwai abu da shi kansa ma'aikin Allah sai ne ya bar sa saboda lokacin da Allah ya tsara mu abun bai yi ba zaka kai ba zaka iya sanya abun yayi ba tunda shi Allah bai kaddara masa ba to da Allah ya sanya mutane su zamanto al'umma daya da ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqafa min fidda da Allah ya sanya wasu kafir cewa mai rahama shine Allah subhanahu wataala watan gidaje su zamanto rihi na zina na azurfa za su yi da Allah ya wayalwata ma a kafirai duniya har Allah ya ba su takai in mutum ya gina gida to in za a rihi ko ba zancen dal bane za a yi a azurfa ce za a zo a narke a rihi gidan da ita saboda an kai an cika an koshi kuma da min fidda da na na azurha sai Allah ce wa ma'arij da kuma ma'arij da matakilin ne eh shalkin ne yadda haru suke suke tattakawa a kai sai wal walibuyutuhum walibuyutihim abwab kuma da Allah ya sanya mu kofofin su gidaje sai zan suna da gida suna da kofofi gidaje na da kofofi wa sururan da kuma gadaje alaiha yattaquna suke suke shinkidawa suke hutawa akai sai Allah ce wa zukhrufa da kuma zinariya wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duka wa'annan Allah ya hore ai gidaje ai rihi na azirha ai eshalkin ne da ake takawa tsani a hau a hau sama ana kallon mutane ana duk abun da ga dama sannan kuma ga kofofi na alfarma na jin dadi ga kuma gadaje masu laushi ga kuma zinariya an tara salatu duka wannan fa jin dadin rayuwar duniya ne amma wal akhiratu inda rabbika lil muttaqina ku kiyaye ita gidan alkiyama wanda Allah ya tanada Allah ya tanada shi ne wa bayonsa masu jin tsoronsa kawai in kana cikin masu jin tsoron Allah to da kai za a raba wannan gidan in ko baka cikin muttaqina to sai dai kai kallo ana yi wata miya sai dai a makota idan mun sharda shiga aljannar shine mutun ya samu samu jin tsoron Allah a duniya Allah ka arzuta mu da takawa Allah ka arzuta mu da takawa jama'a mun fahimta وقد رد سبحانه وتعالى على من يظن هذا الظن بقوله حقيقه الله yayi raddi wa mutane suke tsammani suke cewa ai dan Allah ya ba su duniya to su ma gobe kiyama ma za su samu kiyama duniyar ta su ce su ce anan kuma su ce a can Allah ya musu raddi inda Allah bi qawlihi da Allah yake cewa fa ammal insanu amma kaga dan annabi adam idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe sa fa akramahu ya karrama sa wa na'amahu ya ni'imtar da shi a rayuwa fa yaqul sai ce rabbi akraman ce ubangijina ya karrama ni ya girmama ni idan Allah ya ba mutum duniya da abun da ke sai tsira ganin kawai Allah ya yi masa Allah ya ba sa wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa amma wanda Allah ya jarrabe sa sai kuma Allah ya tauye masa arzikinsa shine fa qadara alayhi rizqa aka tauye dayyaka alaihi rizqahu ma'ana Allah ya taushe arzikinsa in zai ci ma sai ya wahala da ket sai shi ine bai samu jika shago ba amma ga wancan kuma gashi nan ya tara miliyan 10 ine guda sai kuma jika guda sai ya kasa kaga dayyaka alaihi alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahasa take ko Allah ba shi san mu dai mun rako maza kawai ya ce mu dai mun rako maza a duniya Allah ce kalla a a ba haka ban canje ba أي ليس كل من نعمته وسعت عليه رزقه رزقه أكون قد أكرمته ba kowane mutum bane da Allah zai bai wa ni'ima Allah ya yalwata masa kuma ya zamanto Allah ya karrama sa wani fa da Allah yake bashi Allah na bashi ne dan ya shi dadin tura shi jahannama wallahi saboda hisabin ya karu in aka je ayi masa lodi watan kwantina kwantina ta zunube zuwa jahannama e kusan mutane za su zo kwantinoni na zunube wallahi kwantinoni na zunubai eh kwantinoni Allah ya kare mu barke cewa wa kullu man ibtalaytuhu wa dayyaqtu alayhi rizqahu akunu qad ahantu kuma kowa bane dan na dan na na jarrabe sa na tauye masa arziki ban ba sa da yawa ba kuma yake zaman to kamar walakanci da rainawa a'a wala Allah shi hana masa shine alkhairin wallahi akwai wanda in Allah ya bashi kuɗi na rantsa maka da Allah ya kare zuwa sallar subahi kenan har abada kawai gani yake fa in yayi to buge shi za a yi kawai gani yake jama'a ba ka bane amma sai Allah ya bashi talakan saboda Allah yana son ya dinga zawwa masallaci su dinga kana da Allah akwai talautin da wallahi yayi wallahi akwai talautin da yayi in dai aka barka da imaninka in dai aka barka da imaninka kuma kana samu abin da zaka ci gurgudan hali kuma ka rike Allah to me yake kake bukata ita fatan dai ka mutu duka duniyar kwana nawa ake to sittuna ne ausa bauna yanzu din da shekara 30 fa a duniya sauran shekara 30 in dai zaka yi 60 sauran shekara 30 to kuma shekara 30 nan gaba kana tsammani kamar baya ne shekara 20 gaba cikin shi lara kai shi wallahi shekara 20 gaba ne cikin baka da lafiya ne yanzu mutum yana kai shekara 40 to ku duba ga duk dan shekara 40 kaje ka kalla duk dan shekara 40 da ya ba shekara 40 baya ka dibi ya rayu saki cikin mutum goma da karka samu mutum mai cikakken lafiya in baka da ulcer akwai tension in babu tension akwai diabetes in babu diabetes akwai akwai hemorrhoid akwai zahi ba haka bane to kuma abun ana karuwa ne shekarun na karuwa kuma su abubuwan suna karuwa saboda saboda idan tsufa ya haɗa da rashin lafiya to an dambale kenan yadda ka san idan ragonci ya da talauci kenan an dambale shi idan ragonci ya hada talauci to sai ga wurin zama aka tsuwa in hada da rashin lafiya sai ga wurin zama a idan rashin lafiya hada da tsuwa sai ga wurin ga wurin zama to duka duniyar kwana nawa ake yi wasu ga ka fatan dai ka samu rayuwa ingantacciya can gaban Allah subhanahu wataala alce wa akar wa akramu hadha bil ibtilai Allah ya karrama wanda ibtilai da jarrabawa ko sai Allah ya bar shi saboda son yake Allah ya samu lada sai mutun yayi azumi abinda zai ci ma sai ya rasa sai kawai daga dabiyu ne sai ruwan koko ko fa bai da saboda Allah so yake ba shi lada bila adadin kuma gashi nan bai hana kuma ya ta cikin dare yake yamin leli amma wancan kuma ya ci kaza ya sha exotic ya ci wace ci kun bai zuwa masallaci kiyamul lili ya ci ya koshi bai iyawa wannan kun bai koshin ba kuma zai zo yau Allah ibada to Allah na sa shi da alkhairi ne kaga wancan duke ta zamanto sharri gare sa wannan kuma ta zamanto talauci ya zamanto alkhairi gare sa talauci akwai ranar sa baka gane ranar talauci sai dai kiyama duk mai kudi sai ya auna masa kai kuma talaka ba abinda za a auna maka sai dai tsegumi in kai a duniya mafiya yawa talaka kuma tsegumi ya musu yawa wallahi lazim Allah kaga kawai sai kar shi kawai wani bai kamata ba ai gashi ta ya sai mata ta mota wai alhaji ya ta zama ta mota zan ji dali kawai sai yake wai kai dan adam adam ba iyawa da shi Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa wa fi jami'i tirmizi anhu inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu ومن لا يحب ya tabbata a cikin littafin al-Imam Tirmidhi daga manzo yake cewa inna Allah tabbas Allah madauki saki yu'ti ad-dunya yana bayar da duniya liman yuhibbu da wanda yake so waman la yuhibbu da wanda baya so yanzu kaga wanda fi kowa kudi a duniya kafiri ne wanda fi kowa kudi a duniya arne ne amma sai Allah ya bashi duniya ko ba dan Allah yana son shi bane fa dan Allah ya jarrabe shi saboda in ya je kiyamar in bai bi musulunta waye tuba a ji dadin jibga su cikin jahannama sai ce wala yu'til imana illa liman yuhibbu amma a samu mutun da imani to ba kowa bane ake Allah yake ba imani sai wanda Allah yake so ba kowa bane Allah yake baiwa imani sai wanda yake so in ka ganka da imani to Allah yana son ka Allah ka so mu wa qala ba'du salafi rubba mustadrijin bi ni'amillahi alayhi wa huwa wa huwa la ya'lamu وهو رب ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم yace so da yawa wanda Allah yake ma istidraj da nemar da Allah ya masa bai sani ba mutun da yawa Allah yana masa talala shigo shigo ba zurhi bai sani ba sai Allah ya bashi matsayi bai sani ba sai Allah ya bashi kudi dan dan a ai masa idraj bai sani ba sai Allah ya bashi karatu ya tawazi dan Allah masa istidraji bai sani ba sai kuma Allah ya kama shi ta wannan bangaren wannan kuma wa rubba maghrurin maghrurin bi satrillahi alayhi wannan kuma sutur rihin asirin Allah kawai sai zamanto Allah masa istidraji rihin asiri Allah ya ruha masa asiri a duniya sai zamanto na ta abin da yake so wa huwa la ya'lam bai san cewa wannan rihin asirin ba istidraji ne Allah ke masa wa rubba maftunin bi sana'in nasi alayhi wa huwa la ya'lam wani kuma ta inda Allah yake masa shigo shigo ba zalita yaba mutane kun ga wannan babin wannan da mu ake dalibai liman nan Jabir da mu ne ake wallahi da mu ne ake daliban ilimi da mu ne ake damuwa da yaban mutane dalibin ilimi ba a san yaban mai yabo ya ƙara maka kuzari kushewar mai kusawa kuma ya sa ka kai rauci kuma ba idan har yaban mai yabo zai ƙara maka kuzari sannan kushewar mai kushewar ka zai sa kai sau kai laushi da game da abin da kake yi to tun wuri ka daina wannan aikin da kake kaje ka kama wata sha kawai ko kuma faita asa akwai wanda in ana yabansa zai dan yana yana yana yana ƙara hamasa daga lokacin da kuma ba a yi sai bar abin da yake na Allah wannan duka duka duka duka shigo shigo ne ba zurgi Allah yake wasu mutane Allah Allah Allah ya ji kan alƙali na alƙali salihu alƙali yace kaga yanzu yace daliban daliban karatu sai ku a hankali yace wani ba zai zo ya ta baka Allahu akbar ce zuma an bar Allahu akbar sai da bar ce bar ce so ake kai wata kabba a kama ka aburo ka a can so suke kai wata kabba a kama ka aburo ka a can to Allah ya ruha mu na asiri haka ba a son ka rude ruduwar masu yabanka ko masu sauraron ka ko masu zawa karatu a'a kai dai kawai kai dan Allah subhanahu wataala in har al'umma take gaban ka za ta rude ka wallahi ka ci amanar kanka sai cikin waɗannan mutanen da kake suke zawa karatu sai su samu shiga aljanna kana can kana fama gaban Allah subhanahu wataala Allah ya samu wani lafiya kuma Allah ka ƙara mana ikhlasi cikin aikin da muke yi Allah ka tsare mu da yin riya Allah ka tsare mu da yin riya jama'a riyan nan fa ko yin aiki ba dan Allah ba wallahi alazim da kai na rantsa maka da Allah gwara ka je bakin tasha ku ta buga lido ya so wajen Allah laifinsa ya bai kai ba kai aikin Allah ba dan Allah ba to Allah ƙara mana ikhlasi a cikin ayyukanmu Allah ka sa mu yi dan kai mu bari dan kai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wa assalamu alaikum wa rahmatullah